الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa masu girma in ba na manta ba yau muna biyar ga watan biyar hijira 1446 dare da bakwai ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ishirin da hudu alhalin da yake cikin wani ranaku muna roƙon allah maɗaukin sarki ya datar da mu shi abinda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare mu muna ƙara gode wa allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama na ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazi ya ulumi dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar banifondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar don ban manta ba muna tafsiri a cikin suratu shura tun daga farkon surar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu iko mun zo aya na talatin da shida talatin da hudu aya na talatin da hudu kini yau za mu tashi aya na talatin da biyar zuwa abin da Allah ya so Allah ya samu dace suratu shura an ga wajen ko farkon aya na talatin da biyar shi ne hudun Allah maɗaukakin sarki fama utitu min shay'in famata'ul hayatid dunya kafin wannan ayar mun karanta fadin Allah madaukakin sarki cewa Allah fa ya san wa'inda suke jayayya game da ayoyinsa lace mun san masu jayayya game da ayoyin wayanda suke kafircewa abin da manzon Allah ya zo da shi Allah ce mun san amma a gaya musu ba su da mafita ba su da wurin gudu game da azabar Allah ranar lahira. Sai Allah yake cewa fama uti tun min shay'in ku dai mutane ku sani ba wani abu da za a ba ku a wannan duniya. Fama ta'ul hayatid duniya. Ba komai bane fa rayuwa ne na duniya kawai dan jin daɗi ne na rayuwar duniya. Za a waye gari babu shi ya kushe. bin duniya baya tabbatuwa kwana biyu ka dade duniya shekara dari biyar shekara duk ya kare Allah madaukin sarki ya ce wa ma indallahi khairun abin da yake wurin Allah na aljanna da ni'imar aljanna shine yafi zama alkhairi ga mutum na adam wa abqa kuma shine abin da yafi wanzuwa ka samu ni'ima a lahira ba ta kushewa za ta wanzu dindindin Allah yake cewa wa abqa lil ladina amanu ya fi wanzuwa ga duk wanda suka yi imani da Allah wa ala rabbihim yatawakkalun kuma suna dogaro ga Allah ubangijin su shine in ban manta ba je mun karanta wannan aya mun kara mun fara bayani akan sifa daga cikin sifofin masu imani alamu daga cikin alamomi waɗanda ke dacewa a ranar lahira su ne والذين يجتنبون كبائر الإثم sune waɗanda suke nisantar manya-manyan laifuffuka mun yi magana kaba'ir al-ithm sune manyan laifi duk da wasu suna iyakance su da guda bakwai kafa hujja da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ijtanibu sab'al mubiqat ku nisanci abubuwa guda bakwai waɗanda suke hallakar da mutum daga cikin mulli safa a shiraku billah shirka ga Allah yin sihiri kashe rai ba da haƙƙi ba yanin rantsuwa ta ƙarya da jifan mata na gari da zina da abin da ya kama da wannan mu'in ce ibn abbas ya yi bayani akan cewa alkaba'ir mahdudatun laysat bi ma'duda ma'ana iyakantattu ne ba da sahahu ba min sab'i mi'a ila masha Allah daga 700 zuwa abin da Allah ya so suna da yawa kenan manzo sallallahu alaihi wasallam da yace ku nisanci abubuwa guda bakwai wanda suke ana lissafa su a matsayin kaba'ir ba an addade su bane ba an ce bakin su bane kadai kamar yadda manzo Allah yace Allah yana da sunaye 99 ba ana nufi iyakan sunaye na Allah ba a akwai hikima da manzo Allah ya sa ambaci wannan kuma in ba manta ba jiya mun kawo muna wasu hadisai da suke nuna cewa lalle kaba'ir ba sun takaitu bane akan me akan guda bakwai mun kawo hadisin da yake nuna yana daga cikin kaba'ir mutum ya zagi mahaifansa zagin mahaifa kabira sabai suka ce ya za a yi mutum ya zagi mahaifansa lalace in ka zagi mahaifan wani ya dama to ka zagi mahaifanka ne Allah madaukin sarki ka samu dace kuma to yana daga cikin tunatarwa jin mun yi mana ishara cewa al-kabira inda ulama qalu huwa kullu dhanbin khutima bil la'na duk laifin da a ƙarshe aka yi tsinuwa to kabira ne la'ana Allahu man la'ana walidayhi to ya zama kabira لعن الله الواسلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة شما كبيرا duk laifin da aka biyo da tsinuwa to nan yana zama kabira ko kuma hushi cewa duk wanda ya kaza hushi Allah ya tabbata gare shi to wannan laifi sai ya ce da shi kabira ko kuma duk wanda ya kaza wata ce mako masa almuhim wayannan alamomi ne da ake gane cewa wannan laifi kabira ne sai Allah madaukin sarki ya ce wallazina yajtanibuna kaba'iral ithm wa'inda suke nisantar manyan laifi wal fawahish da kuma menene da kuma alfasha Allah madaukin sarki ya mun jagora al fawahish min al kaba'ir lakinnaha akbar min al kaba'ir jira mun insha Allah an ka ce fawahish da al kaba'ir dukkan su zunubai ne sai dai su fawahish suna saman kaba'ir wajen laifi ajiye na kama da misali da ce yanzu wannan ne ya mare ka wannan kuma ya ɗauko yuka ya soka ma duka an ma laifi amma yanzu wanne ne da fice himmuni daga in ana ana babbakan giwa ba a jin ƙarin kusu in wani kai bera kake kake babbaka shi kuma wance yana babbaka giwa da Allah tawa ake yi ina ne ko da kamar haka ne wasu ka ce a'a alfawahish su ne laifunan da suke da haddi kamar zina kuma mutum ya zina tana da haddi to fahisha ce wanda ya kashe wani kisa ba bisa haddi na shari'a ba yana da haddi shi ma fahisha ne mutumin da ya sha giya ga hukuncin da aka ce a mai shan giya shi ma fahisha ne da abin da ya kama da wani almuhim dai duka dai nau'i ne na laifuffuka wa'inda su masu imani suna nisantar su wa idza ma ghadibuhum yaghfiru idan suka husatu aka hasala su aka yi musu abin da bai dace ba sai su yafiya sai su yafi an fahimci Hausa Allah madaukin sarki ya mana jagora shi yasa jiya muka yi bayanin alfarqu bainal afu inda al-maqdira wa inda al-ajaz akwai bambanci tsakanin kauda kai a yayin da kana da iya ramawa da kuma yayin da baka iya ramawa mutum ne ya ci ma mutunci ka samu dama a kansa sai ka kalle shi kace kayan min kaza kayan min kaza je na yafe ma don shine yafuwa bayan an fusatar da kai amma mutum ne ya zalunce ka ba yadda za ka yi rikice ka ce shi dai Allah ya isa ko kuma je na ya hima ka ka gani wai wani ne kudin shi suka fara rijiya sun kubce dai ga sun yi sai ce sadaka sadaka ce eh in ma baka ce sadaka ba ka rabu da su kenan da shine al'afu inda al'ajiz wal afu inda al-maghfira eh inda al-maghfira shi yasa Allah madaukin sarki a cikin surat al-imran ya kawo sifofi daga cikin sifofin mutanen da suke suna da miza miza menene miza bambanci da sauran yan uwansu su laifi ne aka yi musu sun samu dama ta rama da biya sai su kau da kai isa na ce wal kazumi da labaiza wal afina lin nas masu kame hushin su kuma su yafe wa mutane wanda suka yi musu laifi Allah subhanahu wata'ala a cikin wannan aya yake cewa fawahish da kuma wayanda suke nisanta manyan laifi wa idza ma ghadibu hum yaghfiru in an wasatar da su suna yin yafiya wannan yana daga cikin shi ma na annabawa Allah je mun kawo mana wani misali ga wani misali za mu kara muna mutumin da ya zo ya zare takobin manzon Allah ya ce da manzon Allah yau wa zai kare ka daga gare ni ya ce Allah zai kare ni takobi ya faɗi hannunsu manzo Allah ya dauka ya ce to kai yawa zai kare ka daga gare ni yace na san ka kai mutum ne mai tausayi mai rahama manzo Allah ya ce to an yi wa afa kyale ka kaga yanzu manzo Allah ya kyale shi ne yana da ikon yayi mai abin da zai masa ko ba haka bane to wannan shine ake cewa wa'anda suke yafiya yayin da aka husata su bayan sun samu dama kuma na karanta muna fadin Allah madaukakin sarki lokacin da Hurr bin al-Qais yake zaune a majalisi na sayyidina Umar wani ya zo ya tare da sayyidina Umar yace da shi la tuqina al-jazal wa la tahkum alaina bil adl kai ba ka ba mu dukiyar mu kun ba ka mu hukunci da adalci sayyidina Umar ya kusata sai Hurr bin al-Qais yace da shi khudh al-afw wa amr bil urf wa a'rid anil jahilin hada min al-jahilin sayyidina Hurr bin al-Qais yace sayyidina Umar riko da afuwa kai umarni da abun da yake shari'a ta yarda da shi ka kawo da kai game da aljahilai ya ce wani yana daga cikin jahilai hauru bin alkais ya ce da na karanta musu da umar wannan aya sai kawo wancan mutum bai zo ya zazzage shi ba sai ya kyale shi kamar yin hadithin da na kawo mana wanda ya zo ya kama manzo Allah ya shaƙe yana ce da manzo Allah ka ba mu daga cikin dukiyar Allah fa innaha laysat mimma li abika wala mimma li ummika ba dukiyar babanka ba ce ba ta babanka ba ce ba mu daga cikin dukiyar Allah ba za da sai murmushi ya ce ku ba shi daga cikin dukiyar Allah aka ɗiba aka ba shi ya ishe ka a ƙara mai aka ba shi za a ce ta ta kaga jiya na yi muna ishara manzo sallah sai yana da ƴan gani kashe shi ko ba haka bane amma saboda yana da ɗabi'u na yafiya sadda ya samu dama a kai sai kauda kai ya kyale shi duka wayannan misalai muna kawo su ne don in ka samu dama kan mutum yayin da yake ganin sai yadda Allah ya dace sai ka ce ka yafe masa muka kawo kisar safiya lokacin da a wannan baiwar da ta zo ta ce sai na umar safiya tana yin azumi ranar asabar kuma tana ɗaukar dukiya ta baiwa yahudawa sai da na umar ya ce a zo mai da ita ke safiya ki haka ta ce a ni dai ba na girmama ranar asabar ba na azumi ranar asabar sannan kuma kun san yin azumi ranar asabar don girmamawa makaruhi ne an fahimci masa amma in ka yi azumi kafin asabar ko ka hada asabar da wani yini babu laifi ta ce to sannan kuma lalle ina taimaka ma yahudawa da dukiya saboda yan uwana ne shi yasa nake taimaka musu sai na wani ce to shikenan shine sai ta busata ta ce da baiwanta ke me yasa kin kai haka ta ce wala shedan ne ya jawo na yi haka sai ta ce to je na yan take dan Allah yanzu kushi da za ta yi sai ta saka masa da abin da ba zai tsammani ba haka ake so in ka samu dama ka kawo da kai to shine yake cewa al'afu inda al-maqdira yin yafiya yayin da ka samu iko akan menene akan wanda kake da iko lima duk abin da kake son kai masa Allah madaukin sarki ya sa mu zama masu yafiya a yayin da aka menene aka cutar da mu ko da muna iya rama ya zama to ba za mu iya rama ba za mu rama Allah ya ci gaba da cewa a aya na gaba ko wallabi nastajabu li rabbihim su ne waɗanda suka karɓa kiran ubangijinsu ma'ana suna aikata duk abin da Allah ya ce amsa kiran Allah shine ya Allah ce aikata kai Allah ya ce a bari kaza ka bar kaza to shine ka amsa kiran ubangiji amma duk wanda ga abin da Allah yake so baya yi abin da Allah ya ce a bari baya bari bai amsa kiran Allah ba har yanzu yana da saura wallazina istajabu li rabbihim sune wa'anda suka amsa kiran ubangijinsu su wa aqamus salata suka tsayar da sallah kamar yadda Allah ya umarni wa amruhum shura bainahum al'amarin su ya zamanto shawara ne a tsakanin su ma'ana al'amari na addini in ya taso al'amari na gida in ya taso al'amari na kasuwa in ya taso duk abin da za su yi sai sun yi shawara a tsakanin su alamu ne na masu imani nan amruhum shura bainahum yadda zaka dauki wannan kowane bangare kuke a cikin al'amari kuka zama masu shawara in ku yan kasuwa ne ku rinka yin shawara game da abin da ya shafi kasuwancin ku kina duk waɗanda suke da alaka da kasuwancin ku rinka yin shawara in ku masu gari gari ne game da al'amuran garin ku ku rinka tattaunawa da sauran masu gari don ku ga yaya za ku da ku decision a kansu idan ku masu harkar gwamnati ne ku rinka tattaunawa da abin da ya shafi harkar gwamnati don ku ga za a samu fita ko muna na kurin ɗayan shawara halakar gida kurin ɗayan shawara da abokan zaman ku a cikin gida game da al'amarin da ya shafi gida matayenku su zama abin shawara da ku in an je gida abin da ya shafe su kenan ko menene yake da alaka da ma'abuta wannan shawara to kurin ka neman waɗanda suka dace ku ba su shawara su masu ba ku shawara wata rana ummu salma in ka karanta kissa na hudaybiya manzo Allah hankalin shi ya tashi ya shigo gida ya ce da sahabbai su yi aski kowa bai daga hankalin shi ba yazo yake ce mu ummu salma kin ga abin da nake fuskanta ni kike gani ne sai ce a bari baka shawara abin da za a yi dan mu suka kai aski ba ne shi yasa ba su yanzu in kai hita kakkai ma kowa magana ka zo ka kira mai aski ya ma aski kana yi aski za ka ga sun yi aski Allah ce to shike da ya zo bai kowa magana ba ya nemo mai aski ana mai aski kafin a gama sahabbai ana ta cincirin da kowa yana kokari a mai aski inda manzo Allah ya aski shawara waye wannan shawara ummu salma ashe mata yi a rika shawara da su ba ce komai sai ka ba mata ka shawara ba amma abubuwan da suke da alaka da mata yi a rinka shawara ko da ma ba za ka dauka ba ka ja matanka ka zaunar da su kai ku ba da shawara a kan kaza akwai abin da ido yake hange akwai abin da ido baya hange misali guda zan kawo na murci duk hangen ka sai dai ka hangi idon wasu amma fa na ka ido sai ka samu dubi haka an gane abin da ke rufi ina kallon idan kowa a yanzu amma ni idanuna ba zan kalle sau sai na hada da madubi ko ba haka bane to kaka iya hangi komai amma tunanin wasu bai yiwuwa ka gane shi sai ka nemi shawara gare su kenan sai a hada biyu abinda ka hango da abin da suka hango ba dole bane sai ka dauki shawarar mutane in sun ka baka shawara amma za ka amfanu da yayin da ka nemi shawara a mutane shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka ga abubuwa da dama shi yake bada shawara ko yakin bayar da ranka za ta ce to yaya za a yi aka zo aka aje guri za a yi yaki wani sahabi ya zai ce manzo Allah wai wannan dabara ce ta yaki ko wahayi ne na Allah manzo Allah ya ce a dabara ce ta yaki ce to inda dabara ta yaki ce ba ta yi ba mu bar nan kaje kaje kaje manzo Allah ce magana ka ita ce magana ku tashi wanda ya bada shawara a bar wannan wuri sai a aka zo za a yi gazautar ahzab manzo Allah ya tare sabai ce ku ba da shawara ya za a yi Salman al-Farisi ya ce da manzo ni na shawara mu a wajen mu in za a yi ga yadda muka ga yadda muka manzo Allah ce mi kun ka garshi ce a Salman al-Farisi shawara shi ta manzo Allah ce to ai aiki ne kowa ya tashi ai aiki yana cikin duk mutumin da kaga bai dauka shawara bai neman shawara al'amarin shi baya kyau sadu abin da zaka yi ba a ce dole ba ne sai ka ɗauki shawarar mutane amma mutanen da ka amince ma ka neme su shawara in ba ka ƙaru da wani sai ka ƙaru da wani shi yasa wajen shawara dole sai ka nemi mutane kirki wajen shawara wani zai baka mugunyar shawara ya kada ka rabi ba son ka yake yi ba ka gane misali amma in ka samu mutanen kirki sadda wannan zai baka mugunyar shawara in ka je gurin wancan sai ka gano ashe shawara da wani ya bada bata dace ba sai ka je ka ƙara kai mu ƙarana in ka tashi abin da kaga kai to nan kan fatawakkal ala Allah sai ka dogara da Allah ka aiki da wannan Allah ya samu dace shi yasa Allah ya ce wallazina istajabu li rabbihim sune waɗanda suka amsa kiran ubangijinsu wa qamus salata suka tsayar da sallah haka ne ko Allah madaukin sarki yake cewa wa amruhum shura bainahum al'amarin su shawara ne a tsakanin su ma'ana ya tashawaruna fil umuri allati tahummu suna shawara ga al'amuran da suka shafe su in za su yi za su shawarware wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga cikin abin da muka arzuta su ɗabi'a daga cikin ɗabi'un ‘yan aljanna suna ciyarwa daga cikin abin da Allah ba. Kula sai an kai amfani da min a tabiridiyya ba a ce suna ce da dukiyar su a suna dai ɗan ɗiba su ciyar. Ashe ba wai ka kwashe duka abin da aka rika ka bayar ka komo gefe ka zama ba za ka nuni ba. A'a ka ɗibi wani abu ne daga cikin abin da Allah ya ba ka kamar fi su bilillah. Ɗabi'a ne na masu imani. daga cikin ɗabi'unsu wallazina idza asabahumul baghi sune wa'inda in zalunci ya same su yantasiruna suna neman taimako makawunansu mana wa'inda in za a zalunce su to za su yi tsaye kan a zalunce su za su nemi za su nemi su kare kansu kafula yin zalunci na kasu ne amma ka yadda a zalunce ka kamala ne ba ka yi bari mutum zai cutar da kai kana gani waka sa yadda wanda ba imani ba ne a kakka yadda ya cutar da kai wallazina idan asabahum al-baghi sune wa'inda in zalunci al-baghi shine az-zulm in zalunci zai same su za a cutar da su hum yantasiruna to za su nemi taimako ba su yadda a cutar da su shi yasa malamai suka ce al-intisar inda al-baghi madhun kama kana al-makfarat inda al-maqdira madhun ma'ana ka kiyata a zalunce ka abu ne na kwarai kamar yadda in ka samu iko akan wanda ya zalunce ka ka yahe masa shi ma marhum ne ya bone shi yasa malamai suka ce al-intisaru inda al-ghadabi fadila kamar kana al-afwu inda al-ghadabi fadila sadda ka husata wani zai cutar da kai kai kokarin kare kanka wannan falala ne haka ma yayin da ka samu nasara akan wanda ya zalunce ka kace kai kaya sai masa shi ma wannan kamala ne ba komai bane shi yasa jiya ne mun ishara da wani magana da imamun nakhai imamun nakhai yake cewa nahnu kanu nakrahu an nudhal ay an nudhal anfusana fayashtari'u alaina subha yace mu muna kyamar mu saki jikinmu mu kankantar da kanmu ba don komai don kan wawaye su kawo muna hari gwari a san ka mai haƙuri amma a san in an taɓa ka ba ka taɓuwa kun fahimci hamsa shi yasa ni kawo muna ɗabi'u na mutane na ce manzo sallallahu alaihi wasallam da yake magana yace mutane kala hudu ne amma na ayyukan na lissafa mana mafi alkhairi daga cikin mutane shine akwai mutumin da yake mai saurin fushi ne mai saurin haƙuri nan da na ya hasara kuma nan da na ya haƙuri akwai mutumin da mai saurin fushi ne kuma sai ya daɗe bai haƙura ba akwai mutumin da baya da saurin hushi amma in ya fusata da za a ta ba shi hankula ke hankula sai can sai an nirgar ya hankula to mafi alkhairinsu shi ne mutumin da yana daɗewa bai hushi ba kuma da ya husata aka ce ya hankuli sai shi hankula to kakka zama mai fada amma da an taka ka a gane an taka ka yanzu ka kula garwashin wuta in ko ina kun kun ba ku taba juna ba ruwan shi da kai ko ba ka bane amma kana taka shi zaka gane abin da kai kuma da ka dauki kawa kuma ya rabu da kai ko ba ka bane eh in ma dai ka ji wani zogi daga baya ne to haka ake son mumini duk wanda za ku yi mu'amala da shi zama ba wani matsala tare amma da ya taba kai shi a taba da wani da kakar shi na bai da dadi ya taba shi sai dai kuma da an ba shi hakuri yana hakura to yana daga cikin sifa ta masu imani wa'anda in an husata su suna neman su kare kansu in gane wannan ko Allah madaukin sarki ya ce to yanzu kamar nan in mutum zai zalunce ka Allah ya ce kakka bai zalunce ka an fahimta wansa to in zaluncin ya faru ne kana son kalama zaluncin da za a yi ma yaya za a yi inda kai yafiya da yayi amma in ka ce kai inda an yi ma ba ka hankura to in ka tashi ramawa ga yadda za ka rama sai Allah ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithlaha sakamakon wanda ya muna nama kai muna nama gwargwaro da muna nama kaka kana an gane misali ko sai Allah yake ce amma fa man afa wanda ya yafiya bayan zalunce shi wa aslaha sannan ya gyara tsakanin shi da wanda ya zalunce shi da yanzu wani ya cutar da kai kai ta gaba da shi kai ta a ba haka ake so ba in zalunce shi ka tsakanin ka da mutum kokari ka yafe mai inji Allah kuma ku gyara ku yi sulhu tsakanin shine fa man afa wanda ya yafiya wa aslaha ya gyara tsakaninsa da wanda ya zalunce shi sai Allah ya ce fa ajruhu ala Allah na dan sai da gurin Allah duk yadda zaka yi tafsiri ka kare duk yadda zaka fassara alqur'ani ka kare in ka zo fa ajruhu ala Allah ya zaka fassara shi na dan shi yana menene to ai akwai wani sin da Allah ya ma Allah ya faɗi adadin ladan ne in kada misali malamai suka ce menene hikimar da yasa Allah ya koye ladan bai faɗi ba saboda girman ladan da za a baka kula da kyau mutum ya zalunce ka ka nuna mai ka zalunce ni komai da an gane komai to babu lahi je na ya nema ka a sake kai kuma kai haka ne dan Allah Allah ce wala duk wanda ya haka fa ajruhu ala Allah ladan sai yana gurin Allah ne in banda Allah Allah kadai ya san adadin ladan da zai bashi shi yasa in karanta kuna da hadisi mu wuce manzo Allah ya ce ran tashi alkiyama za a zo da mutane guda biyu ga wanda aka zalunta ga wanda ya zalunci shi wanda aka zalunta nan sai Allah ya zo da shi sai a nuna mai wani babban gida sai ya ce ma Allah wanga gidan annabawa ne ko gidan salihan bayi sai Allah ya ce a'a gidanka na amma in ka yahe mawa ne sai ce Allah na yahe sai ce ta an baka wanga gida to yana daga cikin misalin da za a gwada ma yanzu wanda fa wanda ma ya ja ija ne to ka tunda duniya kace an zalunce ka kaya idan Allah shi ma wani in wanda ya ja ya kiya a hukunci ya zo gaban Allah an yi mai wanka kyauta to kai da kai ya hetun kafin a zo wurin hukunci ya ya lada ka take fa ajruhu ala Allah da dan sai na wurin Allah jama'a ba karamin tukunci bane Allah madaukin sarki yake ba su Allah subhanahu wataala ya ci gaba da ba mu labari yake cewa nan ne ko innahu la yuhibbu zalimin nan ne lalle shi Allah baya son mutane azzalumai Allah madaukin sarki baya son azzalumai innahu la yuhibbu zalimin kaga ka yafiya yahi kada ka zamanto wajen ramuwa kai fiye da yadda an kai maka kai irin nasu Imam Ahmad duk wanda ya kanta tarihin Imam Ahmad sahibul musnad ya san Imam Ahmad ya kai inda yake wajen hankali an yi masa doka an sa shi gidan yari an tsare shi an yi komai an yi komai amma imamu amur yake cewa kowa ya je duk wanda ya san ya cuta min to ya zama cikin yanci na yahi masa saboda na ji allah ya ce wani ya afo wani ya su yi haƙuri su kawo da kai ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum shin ku mutane da aka yi ba da hiku ce ba kwa yahewa ba kwa san ku Allah shahi muku ne tambaya ko ba haka bane menene amsa muna so ko to in kuna so Allah ya yahe muku ku rinka yahe ba bayan Allah yayin da suka yi zama sun zalunci ba na kaso bane kamana amma na yi muku bayani a baya ka bari a zalunce ka kana gani wannan ba kamana bane ka kare kanka dan ka a zalunce ka amma in zalincin ya faru ka kasa haƙuri ka rama daidai da aka yi maka in kuma ka tashi rama ba kai rama fiye da yadda an kai ma inna Allah la yuhibbu zalimin Allah baya son azzalimi sai na abokan ka karanta tarihin kissar na da Aisha lokacin da aka zarge ta da zina ƴan yada ta yi zina ƴan gidansu mistah yana ciki shi mistah din nan komi abubakar baban aisha shi ga masa komi amma da aka ce aisha ta yi zina aka yi mata kaza yi zuwa yan yadawa don da ya zo ya zauna sai ya shafa ai ku kusan sana ta yi kaza ta yi kuma ƙarya da yake ba lokacin da Allah ya saukar da ayoyi daga sama ya karyata su abubakar ya ce ya rantsi da Allah bai ƙara taimaka masa sai Allah ya ce haba ma'abuta falala ga mutane su daina rantsuwa cewa ba za su taimaka musu ba su kawo da kai su yi yafiya shin su ba su san Allah ya gafarta musu ne sai da abokan yana jin wani ya ce na yaƙi masa zan ci gaba da yin bai abu kamar yadda nake masa da wani inda yi hada ka sai ce ni dai da mu koma yadda muke har abada har abada ko to wala ka yi asara na ka yi asara ina na mutum inna Allah la yuhibbu zalimin ko ma'ana innahu la yuhibbu zalimin dalle shi Allah baya son azzalumai shi yasa manzo Allah yace ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah ku ji tsoron zalunci domin shi zalunci dufai ne a ranar tashi alkiyama inna Allah la yumli liz-zalimi hatta idha akhadahu lam yuflitu Allah yakan daga ma azzalimi kafa radda ya kama shi ba zai kubuce masa ba an fahimci hausa shi ya samu zala ce salasu da awatun mustajaba addu'o'i guda uku Allah yana karɓar su daga ciki manzo sallallahu alaihi wasallama sai ya ambaci da'watul mazlum addu'a wanda aka zalunta wanda aka zalunta addu'a sa babu shamaki tsakaninta da ubangiji shi zalunci dabi'a ce mummuna shi yasa Allah ya akkada zalunci wajen hani da mu'akkidat guda uku yake cewa inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharrama fala tazalamu kun ga wannan abuwa guda uku duka Allah ya amfani da su dan ya nuna mutane cewa shi fa baya tare da azabin kana karba mana zalunci innamas sabilu ake shi kenan wala min wala man intasara ba'da zulmihi wanda ya nemi taimako bayan zaluncinsa daidai makansa fa ula'ika ma alaihim min sabil wa'annan babu laifi a gare su mana wanda aka zalunce shi ya nemi haƙƙinsa wannan babu laifi ba a ce an yi mutum kuma shi kina sai ya shiru amma yafin shi ya fi kun gano misali yafin shi ya fi in kuma mutum bai yafe ba ya karɓi haƙƙin shi kuma wannan ba laifi ba ne kaka ce an ci a yahi shi a'a wani a amshe mai shi ya yi a ba a yahi mishi za ka ɗibi mataki ne da mutane suwa kake mu'amala da su yaya suke yaya suke yanan walamanin tasara ba a zulmihi duk wanda ya neman makansa taimako ko kuma haƙƙinsa bayan an zalunce shi fa ula'i kama alaihi min sabil to wa'annan fa ba laifi a gare su dan sun karɓi haƙƙinsu inna masabilu laifi inda yake alal ladina yuslimuna an-nas akan wa'anda ke zalunta mutane ويبغون في الأرض بغير الحق سأنكما سنين ذالنش أباين كسا kungane ko ya bugu da filayayi ya amalu da ma'asi filar suke aikata manyan laifi a bayan kasa bigai da haƙƙi ba tare da wani haƙƙi ba guda ikarar azabun alim wa'annan suna da azaba mai radadi in sun mutu ba su tuba ba gobe ranar lahira kenan kun ga ayoyin biyun da ta sama da ta farko karama zalincin da aka yi ma ba laifi amma ka fara yin zalunci laifi ne yasa Allah ya ce babu laifi ga wanda an ka zalunta su nemi haƙƙinsu suwa to ke da laifi laifi yana ga wa'inda suka fara yin zalunci innama sabilu lalle laifi inda yake alal ladina yuzlimuna nasa laifi yana kan wa'inda ke zaluntan mutane wa yabghuna fil ardi bighayril haqq suna aikata barna a bayan kasa ba ta da wani haƙƙi ba ma'ana suna yin sako a bayan kasa ba ta da wani haƙƙi ba ulaika lahum azabun alim wa'annan in sun mutu ba su tuba suna da azaba mai radadi a gaban lahiyar a gaban Allah Allah yake cewa wala man sabara amma fa wanda yayi hakuri akan cutarwar wani da yayi masa wa gafara ya yafiya game da cutar wanda an kai masa inna dalika lamin azmi umur lalle fa wannan yana da cikin manya-manyan al'amura an fahimci hausa mana yana daga cikin abubuwan da ake so duk dai allah yana ƙara rajja kawo da fasiyahi saboda ana son kullum musulmai suna cikin haɗin kai ba a son musulmai kullum suna cikin jahaushin juna da gaba da juna allah yake cewa wala man sabara ai amma man sabara ala ila ya dairi hila amma fa wanda ya haƙuri game da cutar wanda waninsa ya yi masa wa gafara ya yafe ya kau da kai game da wancan abin da ya faru inna dalika la min azmi umur wannan yana daga cikin abubuwan da ake bukata yana daga cikin al-ashar mahmuda ruwa masu girma wanda Allah yake so yi wa may yudlilillahu duk mutumin da Allah ya batar da shi daga hanya ta shari'a kama da min waliyyun min ba'di baya da wani majibancin al'amari ko ma bayan Allah bayan Allah ya batar da shi ana ba wani wanda zai zai shirye da shi wa mai yudlilillahu duk mutumin da Allah ya batar da shi fama lahu min waliyyin baya da wani majibancin al'amari wanda zai jibanci al'amari shi bayan Allah min badi bayan Allah subhanahu wataala ya batar da shi wa tarazzalimina zaka ga azzalimai a ranar lahira wa'anda suka mutu suna kafirci da sabon Allah lamma ra'awul azaba yayin da suka ga azaba a ranar lahira ya kuluna suna cewa hal ila maraddimin sabil shin akwai dama ta komowa a gyara babu kafiri ranar lahira za ta yana ina mafita da koma a gyara babu da ka wala kowa ya shirya damar mu ita tawa gafa kun ga da yau ita damar mu gobe akwai Allahu alam muna kai gobe ba mu kai Allah sare mu kai gobe ko ba ka bane amma dai babu ga babu da tabbas kuka ita ce adamu duk wanda bai bi Allah ba ranar lalace ya ce Allah a dawo da ni in gane wala ba a dawo da in ku ana dawowa da kai karɓo da wannan ka ce a dawo da la'asar yanzu la'asar dai yau ka ce a dawo da ita wala ba kai saba ko yana yawa ya ko in kana yawa a gwada ya so a tsare mu da ita ko sati biyu mu samu bukara bai to ina na muke Allah ya ce menene aya na gaba wa tarahum kai manzo da wanda ake ba labari zaka ga su kafiran mana tara ayyuha rasul haula al-zalimin zaka ga wa'annan az-zalimai yuraduna alaiha bi ma'ana yayin da ake bijiro da su akan wutar khashi'ina suna cikin kaskanci ma'ana khashi'ina min ad-dul ma'ana suna cikin kaskanci da wulhaƙanci yayin da aka bijiro da su aka mutu saboda babu kaskancin da ya kai a ce mutum zai shiga wuta yanzuru na min ƙarfin hafi suna kallo ta gefen idan mana suna satan kallo suna satan kallo da misali shi mai laifi duk in je har kaye ma laifi in kun haɗu ba ku iya yin ido da shi ka shiga ɗakin mutum sai ka tarar da shi cikin ɗakinka kuma dama a waje kuna kunye juna sai fitar da shi cikin ɗakinka ya zai kalle ka ba kwatanta mai siffar kallon kun yi rauna da shi ne to shi ne wanda suke saba wa Allah ranar alkiyama ba sa ɗaya daga kai su yi kallo wanda ya dace suna cikin kaskanci yanzu runa min tsarfin habi suna kallo a sace saboda azabar da su faru da shi wa qala allazina amanu wa'anda suka yi imani suka ce innal khasirina allazina khasiru anfusahum lalle asararru su ne wanda suka yi asarar kawunansu wa ahlihim da iyalansu yawmal qiyamata ran tashar kiyama babban nan asara kenan duk wanda ya asara a ranar lahira bai shiga aljanna ba shine babban nan asara kuma ba asara ba tsaya kansa ba ya asaran tadda ahlinsa kun san su ahli Allah cewa ya tsare su ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar amma manzo Allah ya ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra ko illa anna abawahu amminani yunasiranihi yumajjisanihi aw ma qala alayhi salatu wassalam manzo Allah ya ce kowanne mutum yana kan addini ne uwaye ke lalata shi su mai da shi bai hude ko wani sare ko kuma cusi to wanda Allah ya halicce shi akan ɗabi'a ta musulunci shi ya halaka ya lalace iya suka taso ya dora su saman mugunyar aƙida kaga ya lalata kansa ya lalata su ya yi asara ya asarantar da su to babu dan asara ya kashi bakin shi bakin na asara innal khasirina alladhina khasiru anfusahum lalle asararu su ne wanda suka yi asarar kawunan su alihim da iyalan su yawmal qiyamah ran tashi alqiyama ala innaz zalimin fi azabin muqim saurara lalle azzalumai suna cikin azaba na dindindin ma'ana mushirkai wanda suka hada Allah da wani in sun mutu suka wuce lahira to suna da azaba na dindindin ne ma kana lahu min awliya ayansuruna ba su da wasu masoya da za su cece su daga azaban Allah min duni lahi kuma bayan Allah ranar lahira wani bai cewa shi ya hana aima azaba inda bai son aima azaba ba su da shi wannan ayar tana kare tabbatar mana da cewa Allah ake son a samu alaka mai kyau da shi ba wani ba ka bi Allah da manzonsa in kuka shirya da su lahira a yi maki amma duk wanda ka riga in ba su wani matsala ne yanzu an kawo mana mummuna aƙida kullum son ake a nuna mana akwai wasu waɗanda ba waɗanda ba wani yake cewa hadara ta yi girgiza Allah namu annabi namu barhama muka rike kun gane abin da a ciki wannan akwai iskanci da lalaci da kahirci a ciki Allah ake rikewa ko barhama manzo Allah ake rikewa ko barhama a to su Allah an nasu ai ko ka hare Allah nasu ne ko ba ga bane annabi nasu ko amma su ba su rike Allah ba ba su rike manzo Allah ba su barhama nasu ka rike ai akwai abin da annabi ku gane ba su a kullum a da su abin da ake nuna wasu ku rike shehi shi zai cece ku ranar lahira wannan akida haka take ina ganin a karatun da muke tsakanin magarba da isha na kamar misali ranar nan wani ya zo guri na har kawai ba muna zaune sai ce min malam mun faɗin mun ka tayi lahira in yasi ne za mu rike ni ce mai in yasi shi ni ce eh ni ce ko lai kun yi asara ni ce ko kako wasan lahira ya ce a to su da ba karatu sun kai ba in sun kai rike in yasi an ka tambayi sai su ce gashi can su ba wurin su sai na ce da shi kayan da manzo Allah ya fi in ya ce ya yi ni ce cewa fatima ya yi salili ma shi iti ya ce ke fatima duk abin da kike so a nan duniya rokan ni in baki shi amma wallahi lahira ban iya gyara miki komai a gaban Allah na ce to lahira in an kaso karon farko ba ka ma cewa ga manzo Allah karon farko yanzu kana neman takanka sai in ta daidaito ne manzo Allah ya ce to ai abin nan ko ba ka bane manzo Allah ya ce kowa nafsi nafsi yake yi yace wallahi ko haka ne ce an yi shiru sai ce min kai dan kuna malamai na mu wallahi da mu karatu ko inda sina za mu rike ha mu ba ruwan mu in mun ka zo an ka tambaye mu sai mu ce gashi chat shikenan kaga ku san lahira ba lahira duniya take tunani ta wuce wannan yanzu in yasi ba guda ne ba ko ku dari kowa ya ce in yasi kai na dai baka san yasi ga wani kuma ga hanya baka san shi ba shi ma bai san ka ba to kuma an zo lahira Allah ya ce yau mai firul marbu min menene wa menene wa ummihi wa sahibatihi shi shi ya ci bai cikin wayan ka eh ko da ba kai da mun yadda ranar kiyama in ya shi in ya ga babansa wallahi gudu zai yi in ya ga babansa gudu zai yi in ya ga dan uwansa gudu zai yi Allah ce da kullum ri'in minhum yawma idin sha'an kowane mutum ranar lahira yana da al'amarin da ya ishe shi mun yadda da wannan ka kuma ka ce wa'in ya shi za ka rike to da kai zai ji ko da kansa Allah ya baka san Allah ba ka gyara Allah ya wuce wa lahira ta wuce wasa wallahi ta wuce wasa Allah madaukin sarki yake ba mu labari yake cewa ma kana lahum min awliya'a yansurunahum min dunillah su dai masu laifi waɗanda ba su bi Allah ba ba su da wasu majibantan al'amari da za su cece su daga azabar Allah wanda ba Allah ba domin yudlilillahu fama lahu min sabil duk mutumin da Allah subhanahu wataala ya yabbatar da shi to kuma baya da wata hanya da za a kwatanta mai da a shirye da shi zuwa ga hanya ta daidai irin wannan yadda za ka wani sai ka kare sai ce kai kyale shi kenan hujja kenan kuma ya kare ka kenan muna da wani dan tatsi ne muna da wani aksaman tatsi ne dan qur'aniyun wanda su sai da hadisi ba in ka zo kai mai wa'azi kai mai wa'azi sai kai awa guda ko bi kana wa'azi yayi shi kana ganin kamar ya gane sai ce kai ko ku gane ba shi kenan kuma nan ne ya aje ka bai kar baka gane ba to haka in ba Allah ya gane da mutum ba ka ya gane da shi Allah ka gane da mu daidai istajibu li rabbikum ku amsa kiran Allah ku da mutane mun yi bayani a baya menene amsa kiran Allah ku yi aiki da umarnin Allah abin da yake so ayi ayi abin da baya so a bari a bari kun gane ko yin wannan shine amsa kiran Allah istajibu li rabbikum ku amsa kiran Allah min qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah kafin wani wani ne ya zo wanda bai da makoma a wani Allah mana ba a maida shi in ya taho shi ne ranar alkiyama ranar alkiyama babu hasawa in aka ce yau ne za ta tashi to ba wanda ya sai ce bai shirya ba a'a ba ya da abin nan shi ne idan ja a yau mulkiyama la dafi babu mai korewa ya ce a'a ba shi ne in qabli an ya'ti yawmun la maradda lahu min Allah kafin wani ne kiyama yazo wanda babu wanda zai dakatar da shi daga gurin Allah malakum min marja'in yawma idin ba ku da wata mafaka a wannan rana ba wurin da za ku gudu a wannan rana wa malakum min nake sannan kuma babu wani abu da za ku yi inkari da shi na laifin da kun kai kun gane ko rannan nake ai tunkir la tunkir ai shayin kaddamta baka da damar musa abin da kai nan in an kai wani abu kana ya ka dauki lauya ka dauki aboka ka ce ka banda lahira lahira ba ai ba Allah jayya kai kaza kai kaza ai kai ne dan duk dalilai da ke nuna kai ka sun sunni na kenan mu yi kokari mu gyara tsakanin mu da Allah shi yasa Allah yake cewa malakum min marja'in yawma idin ba ku da wata mafaka da za ku fake ku ki zuwa hilin kiyama a wannan rana wa malakum min nakir sannan kuma malakum min inkarin tunkiruna bihi dhunubakum babu wani inkari da za ku yi ku kare zunuban da kuka yi dole za ku tsaya akan wannan abin fa in a'radu in suka bijire game da abin da ake cewa su bi suka kibe ba ma arsalnaka alaihim hafiza kai manzo ba ma aike ka ka zamo mai kula da su ba mai bibiyar su ba mu saka wannan aiki wanda manzo Allah ake kuma ishara ne da dukkan mai da'awa in kana wa'azi ba ba na ka na baka rika riba aikin na mutane gare ba kai na ga kana kaza fa kai na a ba aikin ka bane abinda a aikin ka kai musu wa'azi wanda ya gyara alhamdulillah wanda ya ki gyara wannan matsala shi tsakanin shi ne da ubangiji amma ba a son ku rinka bibiyar laifukan mutane bai da kyau bai da kyau shi yasa babu mutumin da ya yi asara a rayuwa irin wanda yake bin laifin mutane ba wanda ya tsira duk dan adam din da ka bi shi yana da nakasu yawa an gane wannan sirri babu kamili mutum wanda za ka ce in ka bi shi ka ce ba za ka samu laifukan da za ka ayi banta shi da su ba babu kowane dan adam a yana daga cikin kamalan mutum zunubi yanzu Allah yake cewa Allah yake cewa da a ce za ku waye gari ku mutane ba ku zunubi Allah da sai ya kashe ku ya kawo wasu masu zunubi su tuba ya fi musu kullukum khata'un wa khairu khata'ina tawwabun kowannen ku yana laifi mafi alheri masu laifi masu tuba shi da ake son mutum ya yawaita yin istighfari in zaka kwanta Allah na tuba da laihin da nayi wanda nayi na sani da wanda ban sani ba Allah ka yafe min daidai na da kuskure na da sai ma in ka tashi kai wannan haka ake so mutum ya zama mai yawan tuba amma ka ce son kake ka ga mutum bai da laifi to ba mutum na ba kamala ta dan adam akwai laifi tare da shi kuma a lahira in an ka zo ba da samfur san ba ne ake shiga aljanna kuma kowa ga wani wani da zai shiga aljanna san kan fursan na gare shi da akwai yan tudun arabi waɗanda da zunubin da lada ya zo daidai wa daida daga ƙarshe wuta za su je ko aljanna in an zaba ɗari biyu nawa nawa za a samu kaga tankan fursan ko to kenan ba lewan gaira da sanka ta yan fursan ai kaga shi shi shi shi ba kenan wanda ya kai zuwa san fursan wanda ya kai katalman fursan ka kuma wani kana da mai sai ka ga mai san fursan a ina ba mutum bane sai yasa ma dan hankalin mu ya kwanta munala ce la yadkhulu ahadun minkum aljannata bi amali ba wani ɗaya daga cikin ku zai shiga aljanna wajen aikin shi qalu hatta anta ya rasulullah hatta kai ma manzo Allah ya ce hatta ana yace sirrin Allah ya game ni da rahama sai in samu shiga aljanna da haka mu yi don Allah mu yadda Allah ya karba mu bar al'amarin nan ga Allah shi kenan amma yanzu kun ga halin da muke ciki yanzu musamman mu matasa kowa a social media kokarin yake ya gano aibin wani dan wasa ya je ya yada da labi ban nawa ka samu ni wallahi in ka ce ga aibi na so dubu ni wallahi ko a a jikina ban ji saboda in ka ce na da yawa ni ma Allah ko to na roke shi ga mana yayi me na ruwanka ko ba ga wani shi ne ga wannan mu kullum kana da yi wani ka zage waye ma Allah to ya tuba Allah ya yi to kuma zai kace Allah kashi ya yi mishi Allah yake cewa fa in a'radu fa ma arsalnaka alaihim hafiza in suka bijire kuma aiko ka ka zama mai kula game da ayyukan su ba ina alaika ila albalagh kai dai abin da yake gare ka shine iya ta sakon Allah وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها الله يقول وإنا للي موفى إذا أذقنا الإنسان منا رحمة إن ممكن أننا ومتون رحمة تقريم فرح بها سي فرنشك ديت نن دا أكتي رحمة قوم يا شغل لدي لا هي هنكلي كدي kwanciyar hankali wadata duk rahama ne na Allah Allah ya ce dan adam duk lokacin da muka ɗanɗana mai wannan ni'ima da gare mu sai ga yana yin farin ciki game da rahmat da muka yi masa wa in tusibhum sayyi'atun amma idan wasu munanan abubuwa suka shafe su lima qaddamat aydihim game da hanna abinda hannayen suka aikata fa innal insana kafur sai ga mutum na adam yana jayayya yana kafircewa game da ni'imar da muka yi masa tun adam da ya samu canji kuma sai dawo yana ci al'amarin nan sai a hankali mun kasa gane marmarin nan wanda da biya ne na mutane amma ku kula da kyau zai yi muna tambaya tambaya na nan shine da Allah madaukin sai ce wa in tusibhum sayi'atun ko idan abubuwa marasa dadi suka shafi mutane bima qaddamat aydihim sakamakon zunubin da suka yi fa innal insana kafur sai ga mutum yana yawan kafircewa da aka ce innal insana dawa ake anan mutum ko amma wani irin mutum wanda ba mutumin kirki ba amma shi mutumin kirki mazala ya ba shi license cewa ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair in asabathu darra sabar wa in asabathu sarra shakar fa kana khairan ko ba bane shi mai imani duka da ne ji manzo Allah in yana cikin ni'ima alhamdulillah in ya shiga jaraba alhamdulillah kiran duk mutumin da zai shiga jarrabawa ya kasa godewa Allah ya kasa yin hakuri alamu ne ba mutumin kirki bane irin su Allah yake magana da su anan ka Allah ka kasanya mu a cikin wa'annan lillahi mulku samawati wal ardh mulkin sammai da kasai a hannun Allah yake ya khuluqu ma yasha yana halitta duk abin da yake so a cikin halittu yahbu liman yasha'u inasan yana bayar da kyauta ta iya mata ga wanda yake so wa yahbu liman yasha'u dhukur yana bayar da kyautar ƴaƴa maza ga wanda yake so aw yuzawwijuhum dhukranan wa inatha ko ya gama ya su ya ba da kyautar ɗiya maza da ɗiya mata wa ya ji alumin ya sha wa Allah yana sanya wanda yake so ya zama bakarariya wanda baya haifuwa innahu alimun kadir shi Allah masani ne mai iko ne akan dukkan komai ayar wannan ta kasa mutane hudu nau'in mutane akwai wanda Allah zai ba shi ɗiya duka mata ne kama annabi lut annabi lut duka ɗin shi mata ne akwai wanda Allah subhanahu wataala zai ba shi ɗiya duka maza kama annabi ibrahim annabi ibrahim bai samu ɗiya mata ba duka ya samu ɗiya menene ya samu ɗiya maza ko akwai mutum na uku wanda Allah zai haɗa mai maza da mata kaumun zanmu sallallahu alaihi wasallam yana da su ibrahim yana da su fatima ko ba haka bane kaga Allah ya bashi maza da mata wa yaj'alu man yasha wa qima yana sanya wani yayi rayuwa bai da da annabi isa bai da da annabi yahya bai da da sun yi rayuwa sun dai wannan misali da na kawo haka al'amarin Allah subhanahu wataala yake yanayin halitta kala hudu ne yadda halittu ke kasancewa kala hudu ne misali yanayin halitta akwai wanda aka halicce shi bai da uwa bai da uba kamar annabi adam ko ba kamar akwai wanda aka halicce shi da uba babu uwa kamar hawa akwai wanda aka halicce shi da uwa babu uba kamar annabi isa akwai wanda aka halicce shi da uwa da uba ko ba haka bane to wannan ayar ita abin da yake sa mutum ya zo akan yi bayani sosai don mutane su gane kudurar Allah da hikima ta Allah da abubuwan da Allah ya sa ya haka na daidai Allah ya ce ya habu lafazin hiba kyauta yana da bambancin da sadaka na yi mana misali akan wani ko ba haka bane abin da ake ce ma kyauta abin da baka roƙa ba an ka baka ya fi girmamawa akan sadaka ita sadaka sai da ka roƙa ne an ka baka wanda za a taimaka min daga sai ya baka wannan sadaka ake ce masa amma yanzu ni ina zaune in kana so ma ka gwada ba to ba ne sai ka zo ka dunkule kyani sai ka daga masa malam bismillah sai in ka bani soki wanda ba ta daga kafa da ba kyauta ka bani ita kyauta akwai girmamawa a ciki abinda kai hi karhi in an ka baka kyauta ce sai ka ji daɗi shi to iya kyauta Allah yake bayar da su dan haka ko nawa ka karshe baka yi sayan da inda shi Allah kyauta ne yake bayar da su sai kaga mahaukaciya da haukar da a titi wani ya mata ciki ga ta da kyautar da ko daya wani ya mallaki komai kowace hanya ya da bayar da da saboda kyauta ake bayar da shi to wajen kyautar shi Allah yana son karkare da kyautar da ya maka in Allah ya baka biya duka mata ko kuma Allah ya ba ki iya duka mata sa hannu biyu ki karba sa hannu biyu ka karba ko da yau Allah akwai hikima da ilimi da Allah ya sani ko ku sani ba kakure na wani ya samu iya mata yana ta daura fuska wannan ba dabi'a na kware bane za mu ji bayani a gaba sura da zamu karanta da take bin wannan nabi ne Allah ya baka iya maza ka kai alfahari a ni duk maza ne ga ni ai namiji ne kaza kaza kai akwai hikima da yasa Allah bai baka iya mata ba in Allah ya hada ma mata da maza akwai hikima an fahimci Hausa wani kuma mata shi duk shekara sai ta aiko da Allah ba alheri bane sai shi rena ta sai Allah ya ga shekara sai ta aiko hikima ne akwai wani abu da Allah sani kai baka sani ba zai iya yi wa in ba duk shekara za ta aihuwa ba babu da arziki inda kowane ɗa da arzikin sai yake zuwa zai iya yi wa na bana duk arzikin da za ku ci na shi na za ku ci ku na ku dan kaɗan na sai zama to bala ai sauri a baka dan ku samu kan yin wata kashe cikin magabata wani ya zo ya kai wani malami kara shi wallahi ya sun yi mai yawa kaza kaza sai ce to yanzu ka je ka rubuto min duk ɗan da ka san da za a aiho shi Allah bai rubuto arzikin shi ba kawo min shi ni na ɗauki nauyin zan kula da arzikin shi akwai? babu shi sa da Allah yake hakimun da yake mai tausayi da yake adami in yi baka kyautata kafin ya zama mutum ma sai Allah ya ce ku rubuta abin da zai samu in ya saka duniya sai a rubuta zai zo rana kaza zai samu kaza da kaza zai mutu rana kaza cikin wannan babu wanda bai zo da arzikin shi ba amma kun san abin da yasa muke wahala wasu da yawa suna ganin kamar abin nan da aka wadi ba haka bane ha wallahi tallahi wani in yawa ya gare bai da kudi sai ka fito hankalin shi ya tashi shi duk ya manta Allah ya ce zai bashi ولو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير ko ba ka bane da za ku dogara da Allah hakikanin dogara da ya arzuta ku yadda yake arzuta wallahi tallahi duk abin da kaka ka samu yau na yau na kuma daga tasowar ka har yau duk abin da ka samu na wayannan kwanaki ne na gobe yana can zai zo na gobe shi ma zai zo har ran da zaka koma ga Allah Allah subhanahu ya samu dace Allah ya ce inna ruhal qudsi nafakha fi ruhi wannan jibril da ya yi busa a cikin rina ma'ana ya zo min da wahayi cewa don ta muta nafsun hatta ta stakmila rizkaha wa ta sau'i ba ajarha ma'ana babu wata rai da za ta mutu au kama kala alaihi salatu wasalam babu wata rai da za ta mutu sai ta ci arzikinta gaba ɗaya kuma sai ta cinye azali ajalinta kwanakinta sai ta cinye su gaba ɗaya fa ajmilu fi talab zana ce in kun ta nema ku kwantar da hankalin ku nemi mai kyau dan kowa na kwanan kuka nema ko mummunan kuka nema rabon ku dai shi ne za ku samu sannan na bayani na uku bayani akan wanda yake da diya maza da mata shi ma ba kokarin ka bane to mu zo mu ruhe wannan da maganar wanda shi bai aihu ba jama'a rashin aihuwa ba aibi bane ba rashin aihuwa ba aibi bane annabi Musa alaihissalam lokacin da ya je neman ilimi da Khidir ai sun talar da yaro Khidir ya sare shi annabi Musa ce dan me za ka kashe wannan yaro kaza kaza sai daga baya ya ce min kai baka sani ba wanga yaro ba alheri bane ga iyayensa shi yasa Allah ya ce min in kashe shi dan Allah ya canza musu da wani kai da baka samu da ba alherin ka shine kaka samu da kana ya samu da ya zama ma musiba sai Allah ya ce ka a baka da saboda hikima ta Allah da ilimi na Allah amma mu yanzu mutum bai da da ya shiga damuwa ya shiga damuwa yanzu gashi nan yana ta wahala kaza kaza ba ai ma Allah haka nan jama'a duk inda Allah ya ma abu ka ce alhamdulillah Allah subhanahu wataala ya mun jagora an gane wannan ko shi yasa Allah ce innahu alimun karina
amma iyayen nashi ba da shi su kuma da ya ce
in a shekara guda ko ai mafi yawanci yanzu abin da yake kawo mana matsala da mutum ya yi aure da mace shekara ɗaya shekara biyu ba aiwa ba shekara uku ba aiwa ba ba mata da mijin suke samun matsala ba yan gefe masu faɗin maganganu su ne ke faɗin magana ta zo ta tada hankali ko shi ya tada hankalinta ko ita duk wanda ya san Allah yana tsaya inda Allah ya ji shi da in kana da mata ta dau ciki alhamdulillah in bata dauki ciki ba alhamdulillah dan Allah bai ba ku da ba ka dauka Allah bai sani ba wala akwai hikima ka tashi hankalinka ke ba mace ka tashi hankalinki Allah bai ba bai kawo ba ya sani bai manta ba duk yadda ya daidai ne ina samu alhamdulillah ina samu alhamdulillah kuma ka sai da matsalar mace matsalar mutane yanzu ba ba yi daidai da su ba inda mace za ta haihu bana baɗi ba ta gama shara ba ta ɗauki ciki da sai a zace kya wani ƙazamin goyo agane wata ta ɗau ciki ba ta gama shara ta ce ana gafa ta mana wanda ya ji abin ya dami ne na ɗauki ciki an ce zo zauna ta zauna ya ce dan girma Allah da kika ɗauki wanga ciki da ke aihu duk masu wani na maganganu wani na ya kama ki tallafi ta ce kowa ya ce wangane biyu da kike da shi wa kama ki tallafi ta ce kowa ya ce babu mai tallafa miki babu mai taimaka miki wannan magana da zaki sai ta kadai ce ba ta kara ki ba ta rage ki ta ce mi malam na gode ta ganta da dan ta jayo babban shi ma ta jayo suna tawa ta tace malam Allah ne saka maka da alheri kun gani ko kakkada mu da tayin mutane mutane ba a daidai da su ai yanzu na kawo mana misali wanda yanzu ya ce mu zana ba mu duke ba ta Allah bace duke ta Allah ce ba ta babun ka bace ba ta babun ka bace wannan na da ya saboda ya sanin mutane ba a daidai da su wannan yanzu ya ce mu sayyidina Umar la tu'dina al-jazza wa la tahkum alaina bil adl umma yace Qur'ani ya kuma haka mun san Qur'ani ba mu wala bari mu samu mu karasa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahya Allah yace babu wani mutum da Allah zai yi masa magana a nan duniya sai dai ta hanyar wahayi kun gane ko aiko annabi aiko mala'ika ya mai sa magana aw min wara'i hijab ko kuma tsakanin shi da Allah akwai shamaki kun fahimci Hausa kamar yadda Allah ya magana da annabi Musa annabi Musa da Allah ya mai magana ba wahayi na an kai Allah ya masa wa kallama Allah Musa ko sai ake amfani da maf'ulul mutlaq takliman dan kan wani ya zo dan ya yi larabci ce wa kallama fi limani Allah fa'al maf'ul Musa kaza kaza sai Allah ce takliman ji abihi ta'kidan lil kalam fa inna al maf'ul al mutlaq yu'ta bi ta'kid al kalam wanda suka san kayan Allah wa sun san wannan ko ba ga bane Allah ya magana da Annabi Musa takliman zance wanda ya dace da shi shine awumin wara in shabar amma tsakanin annabi Musa da Allah ba a ga juna ba shine Allah ya ce yana iya shi wannan in yaso shi Allah ya ce kenan a gaba aw yursila rasulan ko kuma Allah madaukakin sarki ya aika dan sako na farko wa ma kana li basharin an yukallimahu Allah illa wahyan ko ba haka bane shine nan malamai suka ce wahayi na ilhama wa auhayna ila ummi Musa nan wahayi na ilhama ana yin wannan aunin wala hijab ko ya zama Allah ya mai magana tsakanin shi Allah akwai menene akwai shamaki ko kuma au yursila rasulan ko Allah ya aiko da dan sako shine aiko malaika fa yuhiya bi ibni sai malaikan yayi wahayi da umarnin Allah ma ya sha abin da Allah yake so innahu aliyun hakim Allah madaukaki ne ko mai hikima ne kazalika auhayna ilayka ruhan min amrina Allah ya ce da manzo kamar haka ne muka yi ma wahayin ruhi daga cikin da umarninmu mana muka aiko ma da jibril da umarninmu izuwa gare ka gane ko ma kunta tadri mal kitab ai da baka san menene alqur'ani muka yi ma wahayin alqur'ani walal iman haka ma baka san ko menene imani ba al imani shine nan dalilul islam ma'ana baka fahimci addini ba baka fahimci tauhidi ba muka sanar da kai tauhidi ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء الله ya ce mun sanya alqur'ani ya zama haske haske muna shiryar da shi da wanda muke so ma'ana wanda Allah yake so ya shiryu sai ya shiryu min ibadina daga cikin bayanmu wa innaka latahdi ila siratin mustaqim lalle kana nuna wa mutane hanya wanda yake bi kakkiya na daidai wanda yake kan mutane zuwa ga aljanna Allah madaukin sarki ya samu dace kenan nan kaddibi eh ruhanan yana ya dauka mana alqur'ani wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina kamar yadda muka aiko ma annabawa da wahayi haka kai ma muka aiko maka da ruhi daga gurin aiko ruhul qudus malaika jibril kenan kuma yana ya zama alqur'ani saboda wa'annan abubuwa ne qur'ani da suke raya rayuwa kun san ruhi akwai abin da yake raya shi akwai abin da yake gyara shi muka ce mutum ɗan adam ya gina ne aka abubuwa guda nawa abubuwa guda uku ruhi da kurwa da gangan ciki shi gangan ciki abinci yake raya shi amma ruhi da kurwa alkur'ani yake raya su alkur'ani yake raya su Allah samu dace yanzu idan kurwanka ya gashi ya menene zai yi masin ya lai ka gane kurwanka ta gashi
jikinka ke aiki abinda yake control kamar mota in tana da essence shi essence din yana da inda akwai shi mota tana ko ba haka bane amma in ta tashi tana ta ya essence yana gefe zama ce shi ba shi yake shan wahala ba essence din akwai abubuwan da ke shan wahala cikin mota ko babu su ƙwanƙwalatin mota shi ma ta ake da shi ne ta haka jikin shi jiki kamar ƙwarangon ne abinda yake juya shi shine kurwa ita ko kurwa abinda yake juya ta shine ruhi da ruhin da kurwan abinda yake raya shine alkur'ani inda ruhi haske ne ƙur'ani haske ne haske shi yake raya haske shi yake gyara haske shi kuma jikin mutum ƙasa ce ita kuma ƙasa ita ce take gyara ƙasa shi yasa duk abincin da zai gyara jikin mutum daga cikin ƙasa ya hito ƙasa ce shi ko duk abin da zai gyara ruhin mutum da imaninsa haske ne daga sama ya hito inda ruhi haske ne to ba abin da yake gyara ruhi sai dai haske shi qur'ani haske ne yana gyara haske kan mu shiga wata gona ko ba haka bane ko bari wata rana na zo in yi mana darasi musamman na likitancin duniya ko ba haka bane sai na sako kaki na na dakta na zo na zo na ana cewa da ustaz Ali ya zauna ko to sai ayi karatu Allah kai wa lokaci Allah yake cewa a wannan aya siratullah siratilla ma'ana shi mazala yana shirwa zuwa ga hanya ne da cewa ta ce hanyar Allah allazi lahu ma fi samawati wa ma fil ard Allah wanda shine yake da mulkin samai da kasai ala ku saurara inna Allah ila Allah tasiru umur al'amura gabaki ɗayan su ga Allah suke komawa duk wasu al'amura suna karewa ne zuwa ga Allah lokaci yayi nan za mu takaita abin da muka dade Allah ba mu nada na muka kuskure Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk